bisa na farkon cewa baitul maqdis ake nufi su zauna ya zama Allah ne ya faɗa musu ala lisanin Musa misali shi annabi Musa wa fitti alhali suna halin imuwa wa ala sani in ku an ce ariha ake nufi ya kunu ala lisanin yushau ala lisanin yusha faɗa musu haka din zai zamo ba bisa harshen annabi Musa ba a'a bisa harshen annabi yushau ne wanda ya zamo halifar annabi Musa wa huwa al-mu'tamad wannan kaulin na biyu shine abin dogara da shi kama ta kaddama yanda a baya muka yi bayani akai fil baqarati a tafsirin surar baqara wa kulu minha ku ci daga garin haisu shi'tum duk inda kuke so ko ina kwa iya ci a garin wa qulu ku ce amruna lamarin mu mu abinda muka sa a gaba hiddatu Allah ka sariyan mana laifukan mu ka yafe mana zunuban mu wal ma'ana wato abinda ake nufi amruna lamarin mu hiddatu ka sare mana da zunubai ai da labuna abinda muke nema hiddatu zunubi a sare mana da zunubai wa magafiratuwa a gafarta mana warulul baba duk mai hankali babban abin da yake gabansa a koyaushe a ce an gafarta laifukansa a ce an gafarta laifukansa shi yasa wanda ma suke makubutan daga laifuka wanda suke ma'asumai amma da sun samu dama farkon abin da suke nema shine istighfar a ce dai ba su da laifin wajen Allah manzala sallallahu alaihi wasallama da ya gama sallah abin da yake fara faɗa farko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to kana ma kuma wanda yake mai laifi tunda shi wanda yake ma'asumi ya yi haka to ballantana wanda yake mai laifi wanda dama an ce wannan koyarwa ce ga su masu laifin sauran al'umma su san me za su sa a gaba wadulul baba ku shiga kofar garin babal kareci kofar garin nan da aka umarce ku da shiga sujjada kuna masu sujjada sujjada sujudan hina'i sujjada ta sunkui da kai ba wai ta dora goshi a kasuwa bi an yakunu ala hayatin raqiina su zama a sufar masu ruku na gafir lakum hada a daya in kun yi haka a gafarta muku zunuban nan akwai kira'o'i guda biyu wanda duk sabiye ne ko dai na gafir bin nuni kenan akwai kuma ita ce kira'a ta farko akwai kira'a ta biyu kuma tugufar bitta'i kenan tugufar mabniyan lil maf'uli ya zama an yi na fi'ilin ga maf'ula to amma kira'an nuni a can gaba ta ɗauki guda biyu shine ko dai a ce nagafir lakum haɗaya kum ko nagafir lakum haɗi a tukum in ko an ce tugufar lakum to ko dai a ce haɗi a tukum ko haɗi a tukum ba tugufar lakum haɗaya kum ta ba ta zo da hadaya ba sai dai da haɗi'atu ko haɗi'atu tugufar lakun haɗi'atu kuma ko tugufar lakun haɗi'atu ku na da mai da yawa suka ce kama a irin nan ka ce za ka gwama ka ɗauko kira'ar nagafir a nan kuma ka ce za ka ɗauko haɗi'atu to ba daidai ba ne tunda kida'an nuni bata zo da hadi'atu mufrada ba sai dai hadi'atu jami ba daidai bane hakanan idan kace zaka dauko kira'ar hadaya to kuma kace zaka dauko kira'ar tugufar shi ma ba daidai bane kace tugufar lakum hadaya tunda hadaya ta zo ne da kira'an nuni amma bata zo a cikin kira'ar ta ba malamai da yawa suka ce musamman a aya daya a ringa gwamma kira'o'i ba daidai ba ne asali za a ce abu ne wanda ba laifi to amma abin da sa aka ce ba daidai ba ne saboda akwai guraren da zai bayu zuwa banna yanzu misali akwai kira'a wai zibtala ibrahimu rabbahu akwai kira'a wai zibtala ibrahima rabbuhu wadda ita ce ma kira'an muku to ka ce za ka gwaba dukkan musu nasaba ko dukkan musu rafa'a ai sai ba zuwa banna ko a ce wai zibtala ibrahimu rabbuhu to ina fa'ili na maf'uli duk ka mai da su fa'ilai wa aka yi wa ibtila'in kenan ko kuma kace wai zibtala ibrahima rabbahu duk suka koma maf'ulai to ina fa'ilai kaga an yi banna kenan shi yasa aka ce a aya daya bai dace a ringa gwama kira'o'i biyu ba in an kai aya to bisa wata kira'a to a aya ta gaba dan an koma wata kira'ar wannan malamai da yawa sun ce ba laifi amma dai a aya daya a ce za a ringa gwama kira'o'i biyu haka din zai iya bayuwa zuwa aibanna ma gafarta muku zunubanku sanazidul muhsinin lalle wanda duk ya tsaya ya kyautata aiki to za mu masa ƙari lada za mu ƙara masu kyautatawa biddace ta fuskar bin Allah za su ƙara musu sawaban lada da abin da kai Allah sai ya ƙara ma lada kuma tun kana abu ana baka lada goma masalan sai ka kai in ka ci gaba da yin abin ka kai matsayin da za ka yi a baka lada ɗari in ka ci gaba da yi har sai ka kai matsayin cewa za ka yi ma a baka lada do shi yasa wajen Allah ba ka bar al'adar mutane ba ne ga al'adar mutane in za ka mutum abu da yawa sai zamo kudin ragewa yake ko ya ce yau aiko don da yawa za to amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ladan da yake bayarwa akan aiki kana ƙara aikin yawan ladan da ake baka yana ƙaruwa in ana baka lada goma goma sai a mai da shi ishirin a mai da shi talatin a mai da shi arba'in a mai da shi ɗari a mai da shi dubu haka ne kana ci gaba da aikin ladan yana ƙaruwa yana ƙaruwa gare ka don a nuna ma cewa baiwar Allah ta baraka wa ta'ala ina lala ya ballo hatta ta ballo Allah shi ba kosawa yake da baku ladan ba sai dai ku ku kosa da yin aikin sai dai ku ku kosa da yin aikin to فبدل الذين ظلموا الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون أما أما يمكن سجم جنا نند أكفت أمسو سبيتا su sami abin da aka faɗa cewa za a ƙara wa duk masu kyautata aiki a'a ba haka ne faru ba haka ne afku daga gare su ba wa'annan da suka zalunci kansu minhum daga banu isra'ila sai suka musanya ƙaura magana gaira laziki lalau suka zo da wani abu daban ba abin da aka umarce su da shi ba faƙalu suka ce abin da suke nema habbatun fi sha'arati waya a cikin zangarniyar sha'iya a maimakon su ce su abin da suke nema a saryan musu da laifukansu suka ce su ta abinci suke ta abinci su suke yi ba ta a gafarta musu laifukansu ba wanda haka ya zama sun zo abin da ake ganin wautarsu da rashin hangensu da yin haka din yasa ake na ashe duk mai hankali ya zamo ya kaucewa irin wannan tsari nasu in ka samu damar tsayawa a gaban allah to ai ba babban abin da za ka roƙa irin a kare ma da zunubai a gafarta ma shine babban abin nema yasa ko da aisha allah ƙara yadda gare ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam don allah sa na gane daren lailatul kadari wani abu ne mafificin abin da zan addu'a da shi ya ce a manzala ce da ita ce Allah mai as'aluka al'afwa wal afiyata Allah mai naka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni ka nemi yafewar Allah tabaraka ta'ala ai shine babban abin nema wato ai ki nemi kuɗi ba ko ki nemi abinci ko ki nemi kaza a ki nemi yafewa daga Allah Allah mai naka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni to a suka musanya magana ba wadda aka umarce su da shi ya tabi annahu mujarradu hazayan tayu da suka ce habbatun fi sha'aratin din nan zarar magana ce wadda ba ba ta da wata manufa tabbatacciya kasa dubihi igaza ta musa sun yi haka ne don su fusatar da annabi musa wajib an yakuna lahu ma'anan sayyi tayi kuma ya zama yana da ma'ana ingantacciya ka annam qalu kamar sun ce madlubuna habbatun yani kam abin da muke nema kwaya alkama fi zakaiba min sha'ar a cikin zangarniya na gashi وقد تقدم بسطه في البقرة بياني تككي أكا وانا يا غباتا أشان سورة البقرة ودهلوا suka shiga yan safuna ala astayim suna jan duwaiwai su da aka ce su shiga suna masu ruku amma sai suka shiga suna masu jan duwaiwai don zarar izgili asana alaihim ubangiji ya ce sai muka sauka musu rizan azaba minas sama'i daga sama bima kanu yazlimun wato da'u huwa da'un azaba da aka sauka musu shine da'un wa mata minhum fi waqtin wahidin 70 alf nan take mutum dubu sab'in suka mutu da sababin wannan a da'un wannan annoba bima kanu yazlimun saboda zalincin da suke ayar saboda zalincin saboda zalincin su ma din masdariya ce ma ce masuriya harfiya وقد غايرت هذه القصة ما في البقرة yanda aka kawo kissan nan a nan ya bambanta da yanda aka kawo ta a surar bakara min ashirata aljihun ta fi sako goma ɗan taƙaddama da sun gabata gare mu a can a tafsirin surar bakara mufassalata alhali an yi cikakken bayani a kanta farajin shi ta ka koma wannan wajen a surar bakara in kana so ka ga bambancin yadda aka kawo kisa a can da nan bambancin na a nuna fasaha ne don a wani wajen ga magana da ta fi muhimmanci shi yasa ita za a kawo ta da farko a nan wani wajen ko sai zama ba wannan magana bace ta fi muhimmanci ga wadda yake ta fi muhimmanci to sai zama ita din za a kawo da farko a nan duk wannan yana daga fasaha ƙur'ani ba wai ta naguri ba ne a cikin ƙur'ani a'a fasaha ce da isa matuƙa a wajen tafannuni a wajen kawo magana wasaluhu واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتنبيسوا يا محمد توبيا دان قرص أي اليهود الذين كانوا في المدينة, في المدينة يهودا wanda ke zaune a cikin madina su aka yi umarni da a tambaya sababin dalilin saukar wannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi ƙuris ga yahudawa bisa kafircin su cewa ko dinnan bai dace a ce ku ne za ku kafirce da ni ba wanda kun daɗe kuna cewa ku allah allah kuke yi a aiko ni don ku bi ni amma yanzu da aka aiko ni ko ku ce ko za ku kafirce ni da yake an ambace ni a cikin littattafan ku an ba da labari da zuwa na manzala na cewa da su hakika ku kattabe ta usulakun kun bi magabatanku a wajen yadda suka kafirce da annabawansu sun kasance suna cewa idan manzala ya faɗa musu wannan magana sai ce ai su asalansu magabatansu lirabin ba sanda suka taɓa saba wa ubangiji wai magabatansu ai ba sanda suka taɓa saba wa ubangiji ba sanda suka taɓa kafircewa da annabawansu mado isra'ila yahuda wanda suke a madina a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallama sun san abin da ya abku ga wannan gari amma wayo na ku sai su ringa ɓoyewa sai su ringa ɓoyewa suna ɗaukar cewa ba wanda ya isa ya ce ya san wannan maganar in ba su ba shi yasa wannan aya ta sauka wasalhum anil qaryati allati kanat hawariyatal bahri iz yaduna fis sabti dan zalla ya karanta wannan ayar gare su babu suka rasa ta cewa wato sai suka yi saroro suka rasa ta cewa in kulta idan ka ce ai an ce wannan sura makiya ce wannan ko bisa yadda kuka fassara magana ce da ake da mutanen madina to amsa da za a baka cewa eh gaskiya ne sura nan makiya ce samaniya banda ayoyin nan guda takwas wanda farkon da wasu arhum anil qaryati su wa'annan ayoyin an saukar da su ne a madina yadda aka yi bayani a farkon wannan sura ka tambaye su daga gari alkarya wadda take a bakin kogi mujawiratan li baharil qulzum ta yi makotaka da kogin qulzum ana cewa qulzum ko qulzumi shine wato baharul mali baharul mali ai inda al'akawal nan ga akaba bi janibul qala kusa da ginin da aka yi na kariya wahiya ailat wacce ce garin ita ce aila ka tambaye su ma wa ƙabi aliya me ya afkarwa ma'abutanta in fi aduna ya taddun yayin da suke shishigi fisabti a wajen yin su ranar asabar ayyata a daular hududa suke ƙetare iyaka suke yin su ranar asabar su wa'annan mutanen garin ailata an yi su ne a zamanin annabi dawud alaihi salam abinda ya sa aka umarce su aka hana su daga siyi su ainihin saidi daga yin su yau masarci ranar asabar gyara ne ku cewa ubangiji ya umarce su zamanin annabi dawuda sirki ranar juma'a a matsayin idi da za su yanaka a cikinsa ga bautar allah suka ce su ba sa son juma'a suka ce su sun fi son a mai da asabar ta zamo idin gare su ma'anar sabtu a luga alkar'u yankewa ana cewa sabata hobi ma'ana kada aho ya zama nuni zuwa cewa su ɗin abin yankewa ne daga dukkan wani alheri amma da suka tsananta sai allah ya jarrabe su ta fuska yana musu yaramta musu farauta kifi yau masu sabiti a ranar asabar amma ce suna da masu farauta kifin ragowar kwanukan satin sun kasance a ranar asabar sai sami kifin wani ya hau kan wani sauran kwana shida kuwa ba za samu wani abu ba daga kifin sannan a iblis sai allah mahum sai ya sanar da su su san su aikata fangale-fangale na kogi daga kogi a haƙo hanyar ruwa ta shigo nan wata ma ta shigo wata ma daga can wata ma daga can ya zama ko ina ruwan kogin in ya zo zai ringa ratsewa yana shiga wannan hanyoyin rana asabar idan la'asar ya zo jadawul wannan fangalonin suka shiga da kifi sai su toshe masa inda zai biya koma ainihin kogin in ya so ranar lahadi sai su kama ya zamo ce ai ba su su ranar asabar ba da iblis ya zo musu da wannan dabara mutanen garin sai suka rabu gida uku mutum dubu saba'in ne suke zaune a garin wasu suka yi farautar yadda shi iblis ya ba su wata kungiyar ko ta ce wannan abu da kuke ba daidai ba ne sura suka yi katanga ma suka yi fadala tsakaninsu da su wata jama'ar lamta sit ba ta yi farautar ba wa lamta naha ba ta yi hannun ba lam tasit wa lam tanha bata bata farautar ba ko bata ce addamasi su dena ba bayan yan kwanuka kaɗan manista da kilaratan wa nazira sai aka kisfe wanda suke su dinnan aka mai da su burrai da alhinzir suka zauna a kwana uku suna wannan sufa bayan nan kuma suka mutu ubangiji ya tsere da ƙungiyar da ta yi hani ƙungiya ta uku ita ce wadda su basisin ba su kuma ba su hana ba an samu sabani tsakanin a game da su dangane da cewa to su din an tserar da su tunda dai ba su ga cikin masu laifi ba ko ko an halakar da su tunda ko da ba su ga cikin masu laifi ba ai hakkin su su fito fili su nuna mu cewa abinda kuke laifi ne amma zancen da yake hafi inganci a ce su din ma dai sun tsira su ma wannan kungiyar da ba ta sun ba ba kuma ta yi hannun ba to su din ma sun tsira wato ya ra'ayatina yanda kifayen su ke zo musu ka tambaye su wato daga gari wanda ke zaune a gefen kogi in zai aduna yadda suka ƙetare iyaka a cikin yin su ranar asaba wanda aka ce kasu yadda ce za su yi su ranar asaba istati mihitanu wakacin da kifayen su kan zo gare su zarfin liya aduna zarafi ne na aduna suna shishigin ne lokacin da kifayen sukan zo musu wa musamman ranar da suka riga a matsayin ranar da za su girmama ita ce ranar asabar shura'an da yawa suna masu dafifi zahiratan alal mai tana bayyana akan saman ruwa ga kifaye suna tawowa saman ruwa ma wa yau malasbituna amma ranar da ba sa riko a matsayin asabar la yu'azzimuna sabta ranar da ba sa girmamawa a matsayin ranar asabar ai sa'irul ayyami ko ai sa'irul ayyami a sauran kwanuka la tati kifa nan gaba daya sai su nemi ta su rasa kifa nan ba sa zuwa gare su ibtila'a min Allah wannan abu ya afku ne dan gwaji daga wajen a daga wajen Allah kazalika nablu irin wannan ibtila'in haka muke gwada su bima kanu yasqun saboda kangarar da suke saboda kangarar da suke wallan ma sadu samaka yayin da suke farauta kifin ibtarakatil qaryatu aslas mutanen garin suka suke da uku sulusun sadu ma'am sulusi sun yi farauta tare da su wa'annan din da suke farauta wasu sulusun nahawu sulusi kuma sun hana su wasu sulusun amsa ko an sai da nahi ɗaya sulusun su suka yi shuru ba su farautar ba ba kuma su hana ba wato wannan ayar da aka ce ita ce asali babba a cikin hana abin da ake kira alhiyalu dabara kada a taɓa yadda a riƙi wata dabara wadda za ta bayu zuwa a ce an haranta abin da allah ya haramta ba daidai ba ne yin haka wanda malikawa suke kan gaba a wajen tsanantawa a wannan babu sannan anabilawa sannan shafi'awa hanafiyawa su suka fi kowa tausasawa a wannan babu da yawa wasu akadai na ciniki ko na mu'amaloli wanda malikawa za su ce gaba ɗaya wannan ba halatta ba amma wajen hanafiyawa sai su ce a ba komai tun da haramcin bai zo a nassi ba amma su malikawa koyaushe suna gano kamar irin wannan ai faɗakarwa ne akan irin wannan misali a siyarwa da mutum kamar ya ɗau turmi na atamfa ya siyar ma dubu ɗaya a bisa cewa yanzu za ka biya shi dubu ɗaya sannan shi kuma ya dawo ya sai turmin a tamfan nan dubu da ɗari biyu a hannunka bisa cewa zai biya ka nan da wata guda to wannan mai aka yi wajen malikawa suka ce ai wannan kawai dabara ake so a yi so ake a karɓi rancen dubu ɗaya a ce nan da wata guda za a biya dubu da ɗari biyu shine kawai aka kawo magana a tamfar a ciki tunda dai a tamfar nan da ya siya a wajenka amfani ya da ita bayarwa ya bai amfani da ita ba ba wani ya ba ba dawo ma ya da a tamfarka ga dubu ɗaya kuma da ya baka a matsayin kudin a tamfar amma kuma wato ga dubu ɗaya da ka bashi shi tana hannunsa alhali yanzu shi nan da wata guda zai biya ka da dubu da ɗari biyu kaga wannan rance kawai ka bashi na dubu ɗaya nan da wata ɗaya zai biya ka dubu da ɗari biyu tunda dai a tamfar ta dawo hannun mai ita kudi ne suka sauya kuma wata cewa za a yi ƙari a kansu nan gaba shi yasa ashe wato an yi dabara ne kawai an yi hila ne na a nuna kamar ciniki ake alhali ba ciniki ake ba bashi ne ake da ruwa a ciki amma aka yi wannan dabara su ba da kawa a nan babin sun fi kowace masaba tsanantawa sun yi riko da asali babba nasu wanda ake kira saddu zara'i toshe duk wata kafa hanafiyawa su suka fi sassautawa shi yasa za a ga buhari musamman a jami'ar sahihi ya kawo littafi babba a ciki wanda yake nuna kamar raddi akan hanafiyawa inda so da yawa a wajen irin wannan hiyalin su suke ganin ba laifi don an yi cewa ai a hakika shari'a ta zo da abbar irin wannan hiyalin domin ko kawo wannan kissar ko kawo wannan aya a ƙur'ani don a faɗakar ne ga al'umma cewa su kiyayi yin irin waɗannan yalo su bai irin wannan dabarun duk wata dabara da za ta sadar da bawa zuwa halatta abinda Allah ya haramta ko kuma dabarar da za ta kai ga haramta abinda Allah ya halatta ai ba daidai bane sai zama ko an yi ma batin tasiri ba za a yadda a bata tasiri ba inda su malikawa kenan suke gani to alamda ko ta وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون
وإذ أدفن على إذ قبلهم wannan adafi ne akan iz wato iz ya aduna fi sabti tuna yanda wata al'umma daga cikinsu ta ce lam tasid ita ba ta yi farautar ba wa lam tanha kuma ba ta hana masu yi su yi ba ta ce liman naha ga wanda ya hana ga wanda suka yi hana take cewa da su lima ta izuna wannan suke cewa da su lima ta izuna kawai me ya kawo me yasa za ku tsaya gargadin mutane allahu mulukum mutanen da ba makawa allah sai ya halakar da su aw mu'azzibuhum ko sai musu azaba azaban shadidan azaba mai tsanani qalu sai su masu gargadin suka ce mau'izatuna gargadin da muke yi gargadin da muke yi ma'aziratun ila rabbikum dan hanzari ne na ta zuru biha da muke hanzari da ita ila rabbikum zuwa ga ubangijinku wato mau'izatuna mubtada ne da mufassiru ya kaddara ya zamo ma'aziratun din labari ne na mubtada safaffe akan shafe mubtada kamar yadda ake shafe labari in an san kowanne daga cikin su yanda ibn malik yake faɗa alfiya wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun qul da nif fa zaidun nustughni anhu iz urif gargadi ne wato hanzarin gargadin da muke hanzari ne zuwa ga ubangiji akwai kira'a kuma ma'aziratan wato muna gargadin su ne dan ya zamo hanzari dan ya zamo hanzari ya zamo maf'ulul li ajalihi kenan kama an ce wa'aznahum li ajalil ma'azirati mun gargade su dan garin gargadin na mai zamo hanzari ila rabbikum zuwa ga ubangiji li allanun saba ila taqsirin fi tarkin nahai dan kada a dangana mu zuwa cewa mun takaita a wajen barin hanin wal'allahum yattaqun ko dai su sa kiyayin farauta ko dai sa kiyayin farauta isharatu wannan ko isharatu wannan nuni ne gato da yace li Allah nu sama ila takasirin ashara bizalika yayin nuni da wannan ila anna amra bil ma'ruf wa nahy wan nahya anil munkar wajibun alayhi yayin nuni da wannan zuwa cewa umarni da kyakkyawan aiki da hani daga munkari wajibi ne a kansu waliza warada wannan ne yasa ya zo annahu mujma'un alai cewa al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari abu ne da dukkan addinan Allah sun gama akan ayi fi jami'i shari'a a baki dan shari'o'i ba wata shari'a ta Allah da ta zo da cewa ba sai an yi amru bil ma'ruf ba ko sai an yi nahyu anil munkari ba kuma ko dai su sa kiyayi yin farauta ko dai su sa kiyayi yin farauta isharatu ko isharatu wannan nuni ne ila namza nuna ifadatul mawzati zuwa cewa su suna sa ran ko gargadin nasu zai rana zai amfani ko arfin alal ma'ana idza taqdiru mau'izatuna lil itizari wal alam yataquna inda za a kaddara kenan an yi adafi ne bisa ma'ana ba wai bisa lafazi ba shi yasa dan yanda za a kaddara shine gargadin da nake yi dan yankan hanzari ne kuma ko dai su sa sa kiyaya tayu mutum a shekara 20 ana faɗa masa magana bai taɓa yadda ya ɗauka ba amma kuma a faɗa masa ita rana ɗaya allah ya ƙaddara ya ɗauka shi yasa da irin yadda mutum ya kai bikin sauraren gaskiya ba a ce bara a zira masa ido ba a ci gaba da faɗa masa abinda da bai abu ba ta yi abu ta yi dacen duk fada masa din da ake allah bai buɗi zuciyarsa ga karba ba amma wannan fada kuma allah ya buɗi zuciyarsa ya karbi wannan gargadin da ake masa yasa koyaushe ba a cewa a takaita wajen fadar gaskiya ko wajen yin nasiha ko wajen gargadi domin ta yi duk abin da za a mora yanzu ne za a mora da can an daɗe ana faɗa amma ba karɓi faɗar ba amma sai yanzu ne allah ya nufa a karɓi faɗar da ake yi game da kome da ake yi kaga ta yi zama wakacin yinsa ne ko wakacin natijarsa ce ba ta zo ba sai yanzu ne allah ya kaddara wakacin natijar zai zo to falamma na su فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به لأن سكبان سيتركوا سكبر ما ذكروا به abinda aka gargaɗe su da shi wur'izu abinda aka yi musu gargaɗi da shi kalamiyar ju'u suke gidawowa su dinnan da suke su duk da yadda waɗannan suka tsaya dagewa a kan gargaɗinsu duk da ana cewa menene ma sa kuke gargaɗin nasu to amma dai su suka ce za su gaba da gargaɗin nasu ko dai sa je to amma da ya zamo akai ɗin suka ƙi jin an je na lazina na hauna an su bangiji ya ce sai muka tserar da waɗanda suke hani daga mummuna wato falan wata gari wanda za a kaddara falan ma zukira man ta zakara yayin da aka gargadu wanda ya karbi gargadin ko zakara man ta zakara wanda zai karbi gargadin ya karbi gargadin wani sai man na sai wanda kuma ya mance da gargadin ya mance to an je na lazina na hauna an su ubangiji ya ce sai muka tserar da wanda suke hani daga mummunan aiki wa a hazinan lazina zalam muka riki wa'annan da suke zalunci kansu bil'iti da'i ta fuskar yin shishigi ta yin su ranar asabar bi azabin bisin da azaba wadda take mai tsanani wadda take mai tsanani wato akwai kira arba'isir fa'ilin awon fa'ilu ne min ba'usa izashtadda daga ba'usa al'amuru idan lamari ya tsananta ba'isin mai tsanani akwai kuma kira'a wa ƙuri'a bai asir akwai kira'ar bai asir alawazin rai game bi azabin bai asir akwai kuma kira'ar bi isim akwai kuma kira'ar bisim akwai kuma kira'ar baisim akwai kuma kira'ar ba'isim amma ba wai duk kira'o'in nan ne suke sab'iyye ba a cikinsu akwai waɗanda suke sab'iyyan kawai ba'isin ɗin ko bi'isin ko ba'isin duk wannan sab'iyye ne amma wasu kamar ba'isin ɗin nan ba sab'iyye ba sab'iyya ba ce bai ma kano ya saboda kangarar da suke aka rike su da azaba mai tsanani saboda kangara da suka yi daga umarni gashi sun samu masu gargadinsu amma dai ba su ji gargadin ba
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا يعني سكي جرمان كي تكبروا سكي جرمان كي an tarki ma nuhu an daga barin abin da aka hane su daga gare shi kulna nan muka ce da su kunu kira da ta ku koma birrai ma'anar wannan kunu umarnin da aka ba su na takawini ne umarnin a nan na takawini ne ma'ana aka mai da su birai hafi'iyin wa'anda suke kaskantattu sagiri na kaskantattu fakanu ha suka zamo birai wa za tafsili lima da wannan tafsili ake ga abin da ya gabata a baya kalam na abbas ablam na abbas ya ce ma adari ma fu'ila bil firqati sakitati ban san me aka yi ba da jama'ar da ta yi shuru wadda ita ba ta yi hannun ba amma ba ta yi farautar ba wadda take cewa limata izu na kawman dinnan wa kala ikirimatu da abdullahi ibn abbas ya faɗi wannan magana almajirinsa ikirimatu sai ya ce lam tula ai abin da ya faru ita ba a halakar da ita ba li'annaha karihat ma fa'alu dan ta ji abin da suka aikata wa qalat tace limata izuna qauma ila وروى الحاكم عن ابن عباس انه رجع اليه hakim ya ruwaito daga abdullahi abbas cewa ya dawo ga wannan fahimta ta almajirinsa shi yasa ba mamaki a ce malami ya dawo ga fahimtar almajiri malami yakan dawo ga fahimtar almajiri inda malamin na allah ne in gaga malami yana cewa shi yaushe almajirinsa zai fahimci abu da shi bai fahimta ba to ba na allah ba ne na allah ne ya san allah subhanahu wata'ala yakan yi baiwa ga almajirin baiwar da shi ba a yi masa ba kuma ai wannan ai daukaka ce gare shi almajirin dai ba nasa ba ne ehem ba nasa ba ne don mutum ya koya a wajenka kuma allah ya hore masa hayya fika iyawa ai sai ka gode wa allah alama cewa haka iya koya wanne har shi ya iya din har gashi kai ma kana amfana da shi ko ehem, ah, وإذ تأذن وإذ تأذن ربك ليبعثنهم ليبعثن
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تأذن ربك تنين da ubangijinka ya sanar a alama ya sanar da ya ba sanna alayhim cewa wallahi sai ya aiko musu ayil yahudi su yahudawa ila yawmil qiyama ta yi zuwa ranar alqiyama man yasumun wanda zai ringa dora musu al'azab muna azaba bi zulli ta fuska kaskanci wa ahzil jizyati da karbar jizya akan su fa ba sa alayhim sulaiman ubangiji ya aiko annabi sulaiman akan yahudawa wa ba da buhuta nasara bayan sulaiman aka aiko musu buhuta nasaru yanda za a faɗa nan gaba a cikin suratul isra'i wa qaraina ila bani isra'ila fil kitabi la tusuluna fil ardi wa la ta'lamuna uluwan kabira fa idza jaa وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا to an aiko musu wuta na sauran faƙata lau ya kashe su wasa bahu ya riba ce su wani raba alaihimul jizya ya saba jizya a kansu fakanu ya yi wa duna ilal majusi suka zamo suna biyan jizyar nan ga maguzawa su buta na sauran maguzawa ne ila an bu isa nabiyu na sallallahu alaihi wasallam a aka aiko annabin mu sallallahu alaihi wasallam a fara raba ha alaihi ya ɗora jizyar a kansu ya zama ya ɗora jizyar a kansu inna rabbaka hakika ubangijin ka nasari wa liqabi mai gaggawar azaba ne ai za ta Allah kan iradatu hudihi ai idan nufinsa ya tara taya da azabar cewa ya nufi ya saukar da azaba to yanzu nan ne za a ga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ta inda ba azata ba wa illa idan ba haka ba fa huwa wasu ulhil ubangiji mai yalwar haƙuri ne ubangiji mai yalwar haƙuri ne wa innahu haƙiƙa shi ubangiji wato mai gaga azaba ne liman asabu ga wanda ya saba masa wa innahu haƙiƙa shi lagafur mai yawan gafara ne li ahli da'ati ga ma'abuta bin sa rahim mai jin kai bihim da su shi yasa da ake ganin yahudawa a yanzu sun samu wata sararawa sun samu sakin jiki wanda tun da aka yi duniya ba su taba samu ba irin a yau yahudawa tun da aka yi duniya ba san da suka samu sararawa sakin jiki su yadda suka ga dama irin a yau to ba komai ya kawo ba labacin wanda suke rike da gaskiya idan wanda suke da gaskiya suka ɓace to sai allah ya sallata wanda suka fi kowa lalacewa a duniya a halittar allah mutane gaba daya ba mabannata ba kuma wanda suka sa banna a gaba irin yahudawa yahudawa ah, sun fi kowa banna ah, shi yasa guri da yawa ƙurani za ka ga ana zargin su ana faɗar ilin laifofin su yi harifunar kalima an mawari ihi wai ƙulu na wai ƙulu na minan lazai na hadu wa minan lazai duk ana faɗar laifofukansu to amma zamowar wanda su suke rike da gaskiya wanda su ake sa ran su bayyana cewa a rike suke da gaskiya suna tare da gaskiya ya zama sun bauɗe sun kauce to shine Allah ya sallada mafi lalacewar mutane akan duniya ya zama kamar su suke tafi da akalar duniya shi yasa maganin haka shi ne wanda suke rike da gaskiyar su ne musulmi musulmi suke kan gaskiya wanda in dai ba su ne suka gyaru ba to a duniya gaba ɗaya ba za su taɓa gyaruwa ba tunda su ya rage suke rike da gaskiyar ba wani mai rike da gaskiya in ba su ba to in ba su ne suka gyaru ba bayan da za a yi duniyar ta gyaru ko bayan da za a yi su wa'annan mabannatan su koma ga iyakacinsu in musulmi suka gyaru to dole yahudawa su goma ga iyakarsu mutane ne kaskantattu allah ya nufi kaskanci a kansu saboda irin zaɓar da aka yi musu da fifita su da aka yi amma kuma suke jifa da wannan fifitawar suka lalace kuma wannan ishara ce cewa duk wanda ya lalace da irin fifita da allah zai wa bawa in ya zama bawa ya zaɓa wa kansa bara ya lalace to kuma in aka tashi jefar da shi sai ya watsa sai ya tsinci kansa ya fi kowa kaskanta ya fi kowa kaskanta shi ya sa fifita da allah ya wa bawa bawa ya ƙoƙari ya ga ya rike ta Eh, allah ya ba musulmi matsayi maɗaukaki fiyayyen al'umma ce an ba su fiyayyen littafi suna ƙarƙashin fiyayyen annabi to su kula da wannan su riƙe lamarin allah hannu biyu waƙaɗa ana وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون waƙar da'ana ubangiji ya ce muka ɗaiɗai da su muka rarraba su ai bani isra'ila bani isra'ila alka'ini na ƙaunar zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nan kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fulari a duniya umma suka zamo bangare bangare shi yasa banu isra'ila ne kadai za ka samu ga su a afirka sun zama bakaken fata ga su a cikin larabawa sun rune sun zama kamar larabawa ga su a turawan yamma ga su a turawan gabas ga su a turawan arewa kuma duk inda ka je kaga suna nema su rune su zama kamar mutanen wajen in ba don zuciyarsu da koyaushe ba ta rabuwa da yahudanci ba in ka je habasha kaga yahudawa da suke habasha sai kaga sun zama bakar fata kamar mutanen afirka ne alhali ba haka ba saboda wannan gaskata wannan ayat ta qur'ani wa qaddana hum fil umam sun zama al'umma daban-daban ka je wajen yahudawan da suke rasha zuwa sai ga sun zama kamar mutanen rasha amma kuma yahudawan ne ka dawo yahudawan da suke amerika haka yahudawan da suke canada haka wanda suke jamus haka ga sunan daban-daban a sun watsu a duniya iri daban-daban ko min kuma salihuna duk wannan zargin da ake musu haka din ba zai sa in an samu nagari a cikinsu ko da ɗaya ne a ce bara a haɗa shi da wancan 'yan uwansa maɓannata ba a duk wanda yake na kirki ko ɗaya ne a cikin dubu a fito fili a faɗa shine tsari na Allah shine tsari na gaskiya shi yasa nan aka ce ko da yake yahuda wannan ga irin laifukan su amma fa haka bai hana a ce an samu na kirki a cikinsu ba akan samu na kirki a cikinsu ko daga sanda aka kafa isra'ila fiye da kusa ko kusan shekaru saba'in da suka wuce zuwa yau a cikin banu isra'ila akwai wanda suka musulunta ana lissafawa akwai kusan mutum dubu ishirin wanda asalin su duk yahudawa ne amma kuma sun karɓi musulunci wanda su musulunta yanzu wannan da suka musulunta a cikin banu isra'ila ba sun zama salihuna ba ahem ba sun zama salihuna ba daga dubu da ɗari tara da arba'in da bakwai da aka kafa ita ƙasar isra'ila kusan shekaru saba'in ba ɗaya a lissafi irin nasu zuwa yau an samu wajen da yahudi dubu ishirin da suka karɓi musulunci kuma da yawa daga cikinsu suna yin musuluncin yadda ake nema sun tsaya ga musuluncin yadda ake nema daga an samu salihuna kenan shi yasa inda Allah ya faɗa min humus salihuna an samu na kirki a cikinsu wa minhum duna zalik an samu kuma wasu can daban a cikinsu wanda su sun tsaya ga banna alkufaru wanda suke kafirai wal fasiquna da wanda suke kangararru gobe launa an jarrabe su bil hasanat wato shi duna din na atini na man'uti mahzufi wa minhum nasu shine mufassir ya kaddara nasu akan shafe abinda aka sani ko na atini ko man'uti wato ko na ati ne ko man'uti yadda ibn malik yake faɗa wa ma min al man'uti wan na'ati uqil yajuzu hasbuhu wa fin na'ati yaqil illa ya ka na'atin a shafe shi kadan ne a shafe na'atin kadan ne wato wato akan shafe man'utin kamar anan wa minhum unasu ko an imal wato na cikin suratu saba'i na walakadati na dawo da minna shukura ya ji ba nu awwabi ma'ahu wa dayyar wa alanna da hulla hadiyyat an imal sadigatin sanan ma an shafi man'utin an imal duru'an sadigatin kuma kamar ya huzu kulla safinatin ana nufin ya huzu kulla safinatin salihatin sai aka shafi salihatin duk wanda yake na'atin wani lokacin ba akan hada duka biyun a shafi da na'atin da man'utin kamar sun mala mutu fiha wala haya ana nufin wala haya hayatan ɗaye bata sai aka shafi hayatan ɗin man'utin da kuma na'atin nasa shine ɗaye batan ɗin ko wa balauna min jarrabi banu isra'ila bil hasanati da ni'imomi iri daban-daban Allah ya musu ni'imomi iri daban-daban wa sayyi'ati kuma sun ga tasku iri daban-daban an niƙani azaba iri daban-daban akwai sanda aka samu su shugabannin ma masu cewa su sai sun ga bayan su sai sun ga bayan su to a da irin wannan ibtila'i ne daga Allah me yasa ake musu haka la'allahum yarji'un ko dai sai ko dai su sa dawo an fitse daga kan gare su ai amma hum alai daga abin da suke kan samin al-kufr wal ma'as daga kafirci da saban Allah su dawo ila da'ati rabbi zuwa biyayya ga ubangiji fa lam yarji'u amma kuma suka ki su dawo suka ki su dawo da fa halafa min ba'dih فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أهلف من بعدهم خلف sai wasu na baya na baya wanda ba na kirki ba suka maye musu bayan tafiyar wa'yancan sai aka samu wasu na bayansu wanda su gaba daya kamar sufofi ne suka tara munana gaba daya wayancan da aka ce akan samu na kirki a cikinsu akan samu wanda ba na kirki wato su nan gaba daya kamar kirkin an kulle musu shi ba sa yin sa ba sa kula da shi banna kawai suka sa a gaba su ne sun zamo halfu kenan shi halfu ana faɗarsa bi sukunin lami da sukunin lami lisharri ga abin da yake ga wanda ya zo daga baya wanda ba na kirki ba in aka yi mutum na kirki sai kuma wanda ya gaje shi ya zamo shi gaba daya sharri ya sa a gaba ba kirkin to sai a ce an samu half wani fatiha akan faɗa kuma da fatta lilhairi in aka samu na kirki sai a ce an samu halafu halafu yukalu akan ce halfu su'im na mummuna kenan wa halafu salihim kyakkyawa kenan wa hadhihi sifatu man kana fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana bayani ne a sifar wanda suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam isra bayani sifati aslafi bayan an yi bayanin sifar magabatan su aka sami wasu munanan na baya wanda su kitaba da suka gaji littafi a taurata sun gaji a taura an aba'ihim daga iyayensu ai aslafe magabatan sawa'un kanu sulaha aula daidai sun zamo na gari ko ba su zamo na gari ba ya huzu na alar hazalar nan suna rukon amfanin wannan rayuwa ta duniya wadda take ba komai ba ce koma baya su abinda suka sa gaba duniya su kawai su more duniya ce kyau in duniya ta zama sanda suke so shi kome ya kai ai huda ma haza shay'id da ni suna rukon amfanin wannan abu wanda yake koma ba ai duniya ai duniya min halalin wa harami daidai daga halal ne ko daga haram ba ruwansu cewa haram ne ba ruwansu halal da abin da ya zo kawai sun zama yake halal yake haram kome ya zo su kawai su dai suka ba wato sun miya arara abinda yasa aka kira shi araru li ta'arruri hilin zawali saboda bijirarsa ga gushewa tarfin kalami isti'aratun tasbihiyatun akwai isti'ara tasbihiyya a maganar na hasu shi biya mata a duniya inda aka kamanta amfanin duniya bil arin lazi la yaqumu bi nafsihi da abinda yake arari wanda baya tsayawa da kansa arari sabanin jawhari jawhari abinda yake tsayawa da kansa alari ko abinda baya tsayawa da kansa sai dai a ganshi a jikin jawhari illa iyaka malamai suke cewa bayan da za a yi kaga jawharin ba tare da ararin ba kamar yadda shi kansa ararin ba za ka iya ware shi a ce ka ganshi shi kadai ba misali baki bayan za ka ce kaga baki sai dai kaga abu baki bakin sai yana haɗe da wani abu wanda zai zamo ya sufanta shi da cewa baki ne to sannan ne za ka iya ganin su da bijami zawali fi kulli dangane da cewa kowanne a cikinsu mai gushewa ne wasu irin ismul mushabbahi bihi lil mushabbah aka ci aro sunan mushabbahu bihi shine araru din ga mushabbahu shine wato amfanin duniya shine huda muhazashe ba waya kuluna duk da wannan bannar da suke kuma amma suna cika baki suna cewa ai ziyaratan ala dama'in kari bisa damma a sa da suke gari bisa sa ran da suke yi a kwaɗayinsu suna faɗa fi duniya suna sa ran duniya amma kuma suna sa ran kuma wai lahira ba ta ya sa gani suke duniya ta su ce lahiran ma kuma ai dole za su iya samu shi ya sa suna cewa sai gufaru lana wai ai ta yi a yi musu gafara suna sa ran za a yi musu gafara a gafata musu ba fa annan abinda suka aikata li'anna abna'ullahi wa ahibab dan sun dauka cewa su suna da wani matsayi a wajen Allah wanda sauran mutane ba su da shi wai su kamar ƴaƴa ne na Allah masoyan Allah ne wa shanul habibi Allah ya azaba habiba tsarin wanda yake masoyi ko shi ne ba zai azaba ga wanda yake so ba wani ya ce ma'ararrun musulhun kun ba wai suna faɗa haka ba su cewa sun tuba ba suna faɗar suna sa ran a yi musu gafara amma da wani abu na duniya ya zo irin wanda ya zo musu a baya ya huzu sai su karba sai su rika aljumlatu halu jumla wa in ya ce ma'ararru misluhu ya huzu wannan jumla shar'iyya hali ce ayar junal magafirata abinda ake nufi suna sa ran gafara wahum a'iduna ila ma fa'alu alhali sun koma ga abin da suka aikata su ko wanda ake wa gafara ai wanda yake ba sa dorewa bisa abin da suka aikata mummuna ko wallazina idza fa'alu fahishata naw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ba dorewa suke da abin da suka aikata mummuna ba masu sa ran wanda za a yi wa gafara kenan na hakika to amma su wannan dorewa suke bisa abin da suka aikata din mummuna amma tare da haka suna cika bakin cewa wai za a yi musu gafara وليس في التوراة وعد المغفرة التوراة أي لم يقلوا أي بس شروبا أنه daga abin da suka aikata mummuna fa qaddami fil maghfirati sun sa ran samun gafara ma a faqadi shurudiha tare ko da sun rasa sharuɗan samun gafara iz min akbar shurudiha annadam wal iqlaq dan yana da mafi girman sharuɗanta nadama da barin aikata laifi domin tuba ake bukata tuba ko ai yana da tuba duk inda aka kira tuba tana da sharuɗa uku nadama wa shuruɗu taubati annadamu ala ma fata wato nadama bisa abin da ya ya gabata wani ya Allah ya uda ila zamin fi ma baki alai ko min umurhi wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabisa biya shine wal igla ciruwa daga gare ta su ko ba a samu haka ba da samu haka ba daga gare su walasa fi taurati wa'adul maghfirati ma al isra'i alhali ita a taura ba ta kunshi alkawari da yin gafara ba matukar dai za a dore a kan zunubi alam yi hatsa alayhim nisa kulkitari ashe ba a riƙe alkawarin a taura ba a kansu istifam ta galirin istifami ne na ta galirin ai an riƙe alkawarin a kansu al'irafatu bi ma'ana fi wato alkawarin da yake cikin attaura Allah ya kulu alallahi cewa kasu yadda su faɗa wani abu ga Allah a hakin Allah illal haqqa sai ku abin da suka tabbatar gaskiya ne an riƙe alkawari gare su cewa duk magana da za su dangana ga Allah to su tabbatar cewa lalle gaskiya ce wanda wannan magana da aka ce an riƙe alkawarinta da su yahudawa magana ce wadda an rike alkawarinta ma akan dukkan al'umma duk wani littafi na Allah da ya zo ga wata al'umma ya zo da kunsar cewa duk abin da za ka faɗa ka ce haka addinin Allah yake to ka tabbatar gaskiya ne kada ka faɗi son zuciyarka domin duk abin da ka faɗa za a tsaye da kai addini na da kai magana a cikinsa ka ce ga yadda yake ka tabbatar haka din yake a ina aka ce ma haka yake sai ka ba da amsa a kai in ba haka ba ka shiga hurumin Allah subhanahu wa ta'ala abinda baka da baka da ikon kai magana akai addini na Allah ne abinda yake na Allah kowa yanda ya tsara haka dole za ba bin son zuciya ba ba bin son abinda mutane suke so ba wajibi ne abu yanda Allah ya ce shi yasa Imam Ja'far Sadiq Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa duk inda aka samu malami to akwai alkawura guda biyu da aka rika a kansa alkawari na farko shine cewa duk magana da zai faɗa ta addini ya tabbatar gaskiya ne haka abin yake kai ya faɗi wata magana da sunan addini alhali son zuciyarsa yake faɗa inda Allah ya ce Allah ya ƙulu alallahi illal haka abu na biyu da aka rike alkawarinsa akan dukkan malami shine duk sanda aka kawo masa magana wadda ta wuce fahimtarsa to kai ya ce gaba ɗaya ba haka abin yake ba ya ce maganan nan ta fi ƙarfin fahimtarsa shi yasa a koma ga wanda shi ya san sai bayani a kai da in ana haka sai a zauna lafiya da Allah yake faɗa balkan zabo bi malamin hido bi ilmihi wannan ma ya taimta wilo ba daidai ba ne an faɗi magana da ta fi ƙarfinka ta wuce fahimtarka ka ce ai tun da ta wuce fahimtarka ƙarya ce ba haka abin yake fahimtarka ba ita ce ƙarshen fahimta ba ba ita ce ƙarshen fahimta nan kai baka fahimta ba kakka ce ai ba wanda ya fahimta ko kai baka gano ba kaka ce ai ba wanda ya gano ta yiwu kai baka gano ba amma wani ya gano Eh, shi yasa to rashin gano wakka sai ta zama hujja akan shi wanda ya gano jahilci ya taba zamowa hujja akan ilimi ai ilimi ne yake zamowa hujja akan jahilci ilimi ne yake zamowa hujja akan jahilci Eh, wa darasu ma fi sun karanta ko abin da yake ciki alhali sun karanta abin da yake cikin littafi adfun alayu has gashi sun karanta abin da suke ai qara'u ma fi sun karanta abin da yake cikin sa falima kazzabu alai ko falima kazzabe yasa kazzabu alaihi kazzabu alaihi suka yi masa ƙarya me yasa suka yi masa ƙarya bin isbatil magafirati ilai da suka ce ai an ce za a yi musu gafara ma al-israri tare ko da cewa sun dore musu laifukansu ai mai neman ai masa gafara hanyar da yake kamawa shine ya bar zunubin da yake wanda ya bar zunubin da yake yi shine ta yi ai masa gafara shine Allah ya alkawarin cewa zai masa gafara wala daru lahiratu ko wadaru lahiratu gidan lahira hayr ai ita ce ta filin lazina ta ga masu tsoron Allah ko ga wanda suke kiyaye alharama abinda yake ba daidai ba suke kiyaye haram afala ta aqilun yanzu ba kwa gane bayanin nan da ake yi ba yanzu ba kwa gane abin nan da ake faɗa ba biliyai akwai kirar afala ya kiluna watta'i akwai kirar ta kuma afala ta kiluna yanzu ba kwa gane an na hairu cewa lahiran nan ita ce tafi ba batu siruna ala duniya in ya so ku dawo ku fifita lahirar akan duniya ku dawo ku fifita lahirar akan duniya rashin gane cewa lahira ita tafi shi ya sa mafi yawan mutane suka fi fifita duniya akan lahira ɗan kaɗan ne suka gano cewa ai lahirar tafi har suke tsayawa su fifita lahirar akan duniya والذين يمسكون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كاجو أن نسكي ركو بالكتاب وتقراء يمسكون وتقراء يمسكون wannan da suke riko da wato shine bi tasdidi wa tafifi yumsikuna shine bi tasdidi yumsikuna shine bi tafifi wannan da suke riko da littafi minhum ai daga cikin banu isra'ila suka yi riko da attaura hakikanin riko da musulunci ya zo a taurar daman ta ba su labari in musulunci ya zo a koma aiki da abin da musulunci ya zo da shi a koma aiki da ƙur'ani shi yasa suka dawo suna aiki da ƙur'ani waka musalata suka tsaye da sallah ka abdullahi bin salami kuma abdullahi bin salami wa asarihi da jama'arsa inna ubangiji ya shi hakika mu za nuri wa ajiyar musulmina ba ma tuzarta ladan wanda suka gyara lamarinsu aljumlatu jumla inna la nuri wa ajiyar musulmina habarun lazina labarin allazina allazina ɗin mubtada ne yumassiku na bil kitabi kuwa silan mausuli ce shi yasa jumla ce da ba ta da mahalli al irani aqamu salata shi na adafi ne akan yumassiku na bil kitabi adafi ne akan sila shi yasa aqamu salata ma bai da mahalli al irani amma jumla inna la nuri wa ajral muslihina ita tana da mahalli mahallin raf'a ne mahallin rafa ne tun da labarin mubtada ne kamar yadda la nuri wa ajral muslihina ita kadai kuma banda inna din ita kuma labarin inna din ce ita ma dai a mahallin rafa'a take to wato na suna cikin jumlolin rafa'a da aka ce a mahallin rafa'a suke su tara wanda yake guda uku a ciki akwai sabani guda shida an gamu wa fi war zahiri mawri al murmari inda za a ajiye suna inda za a ajiye lamiri sai aka kawo zahiri inda za a ce inna la nuri'u ajrahum za ka ce ajiyar musulihina ai ajirahum mu ba ma tozarta ladansu duk mutumin da yake ya tsaya aiki na kirki ya kula da bautar Allah to kada ya taba dauka wani abu a cikin ladansa zai bauɗe masa kome na ladansa sai ya samu abin da yasa nan sauran rukunai na addini duk ba a kawo ba amma sallah ita kadai aka aka kawo saboda zamo wata mafi girma a cikin rukunan addini bayan yadda da Allah da kada ya tashi to ba ai ba wani rukuni na addini da yake ya kai matsayin ah, ita sallah shi yasa aka faɗe ta ita kaɗai a nan sauran sai aka haɗa su gaba ɗaya aka ce yi masu kuna bilkitabi amma ita aka faɗe ta aka ce a kamus salata wa izina ta kanar jabala وإذ نتقى الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون wa iza haza rabbuka tuna yanda ubangijinka to wa izna ta kana jabala wazkurka tuna yanda muka daga dutse rafa'nahu muka daga dutsen izin nan zarafi ne ma'amuli ga mahzufi shine mufassir ya kaddara shi da uzkur manufa da kawo wannan wal maqsud min zalika manufa da kawo wannan magana ar-raddu ala al-yahudi dan ay raddi akan yahudawa da kuma munanawa gare su inda suke cewa ai wai banu isra'ila tun da aka yi su muhalafatullahi wai ba su taba aikata abin da yake saba wa Allah ba shine aka tunatar da su aka ce ah ku da aka ba ku a taura a inda aka ba ku din kuke cewa ku gaskiya ba za ku yi aiki da ita ba sai da ta kai jallin an tuntuɓo an tumɓuko dutse an ɗaga shi a saman ku ya rufe ku kamar zai faɗo muku aka ce to za ku karɓa ko ba za ku karɓa ba a wannan halin ne kuka ce kun karɓa to ku ne za ku ce ba ku saba wa Allah wanda taurin kansa ya kai matsayin da shi da aka ce ya zo za a bashi ya zo ɗin aka bashi amma ya ce wai ai abin da yake cikin littafin ya fi ƙarfin ya aiki da shi shi ba zai aiki da shi ba sai da aka yi wannan to shi ne har zai magana cewa shi ba a saba wa Allah ka tuna yadda muka daga dutse rafa anahu muka daga dutse min aslihi tun daga gindinsa wannan dutsen wasu suka ce huwa turu jabalu turi ne wasu suka ce a wani dutse ne daga duwar wasu filistin wasu suka ce daga duwar wasu baitul maqdis amma a da ta zo a suratul nisa'i an bayyana da cewa turu ne wani fa'ana fauka kuma tsora bi misa ku wa kulna da kuma tuhulul bara to abinda yasa aka daga dutsen burbushin su cewa annabi musa da ya zo musu da attaura ya karanta attaura a gare su da suka ji abinda yake cikin attaurar na daga tsanantawa sai suka ce su ba za su karba ba su ba za su yadda ba ya koma ya samo musu mai sauki sai ubangiji ya umarci dutsen dutsen nan ya curu ya cicciɓo daga asalinsa har ya tsaya daidai kawunansu gwargwadon yawansu gwargwadon rindinarsu ya kasance tsawon safar sayi fadin safar sayi ya tsaya bisa gwargwadon kamarsu yana dauranta kansu ya zama kamar rumfa yayin da suka dubi dutsen nan gashi a kan kawunansu suka fadi suna masu sujjada sai zama kowane ɗaya daga cikin su ya sujjada ala hadihi bisa kudu kukinsa bisa kunci da kuma girarsa ta hagu ya na duba da idanunsa na dama zuwa dutsen haufa an yi kuda alayim don tsoron kada dutsen a ce ya faɗo su wannan ne sa yahudawa ba sa yin sujada sai ko bisa ɓarin fuskarsu na hagu muka daga dutsen burbushinsu ka annan wuzulato kai ka ce hadari ne alhali kai ka ce hadari ne a wazannu suka sakankanci annahu waƙi biyun cewa ba makawa dutsen nan su zai faɗowa saƙidun alayhi zai faɗo a kansu buwadin lahi ibrahima saboda alkawarin da allah ya wa annabi buwadin lahi iyahu saboda alkawarin da allah ya yi musu biyu koyi da cewa dutsen nan zai faɗo musu illam ya kabalu a hakamar taurat matuƙar ba su karɓi hukunce-hukuncen da suke cikin attaura ba wa kanu abawa da can sun ƙi yadda su karɓi hukunce-hukuncen da ke cikin attauran da sikiliha don nauyinta don ta yi musu nauyi a faƙabilu sannan suka karba ƙoƙun lau muka ce da su huzu ma a ce na kurki abin da muka ba ku shi bi kuwacin da ƙarfi bi jiddin wacce da ƙarfi da ƙoƙari wasu ma fi ku ringa tuna abin da yake ciki bil amali bi ta fuskar aiki da shi ba zarar karantawa ba ba zarar a ringa karantawa ba a'a a ringa aiki da shi duk wani tafi na Allah Allah ya saukar da shi ne don a lura da abin da yake ciki a aiki da shi ba wai zarar karantawa ba ana bukatar a karanta ana bukatar a karanta amma babbar karanta wadda za a yi shi ne a tsaya a yi aiki da shi lalakun tattakon ko dai kuka kiyaye a azabar Allah ta ce ta sufuna ko dai ku kwasfantu bittakawa da tsoron Allah wahim tisalul mamurati shine bin abinda ake kira tsoron Allah abinda Allah ya umarni da shi wacce abul manhiyat da nisan da abinda Allah ya hani da gare shi kuma zahiran wa badina zahiri da batini wa hasilu taqawwaj tinabun wamtisal fi zahirin wa batinin bi zatina tajaatil wato faza'an wa haqqan arba'a wa haya lisaliki subulul manfa'a wa hiya lisaliki subulul manfa'a yasa imtisalul mamurati zahiran da imtisalul mamurati batina da islamul manhiyati zahiran da islamul manhiyati batina au ta na bai na kuma bai nar ko kwasan ya wuta tsakanina da ku wukayata ta zama kariya ta ta lukun mina ku sanya a ta na bai na kuma bai nari wukayata za ku sanya kariya tsakaninku da wuta ta fa zukun mina da za ta kare ku daga wutar wa iza haza وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذا هذا ربك تنين دا أبنجزن كيريكي من بني آدم واذكرك تنئذ هينا إذ تازوني دا معنى الهينو a wakacin da ubangijin ka ya rike zuriyati ya'yan banu adam min bani adam daga banu adam din min zuhurihim daga bayan su badalu shimali min zuhuri din badalu shimali ne daga min bani adam min ma kaulahu shine daga abin da ya gabata bi i'adatil jarri aka sake dawo da harafin jarra shine min din wal hikmatu fi tasisi bani isra'ila bi hadhihi qissati abin da ya sa aka keɓance banu isra'ila da wannan kissa a ziyadatu fi iqamatil hujjati alayhim kari a wajen tsaye da hujja a kansu har su alamahumullah inda Allah tabaraka ta'ala ya sanar da su bi an a'lama nabiyahu cewa ya sanar da annabin sabi mabda'il alami da farkon halitta a farla an waƙa'i ballantana irin abinda su banu isra'ila suka yi daga baya an nuna musu allah fa ya san tun farkon halitta da irin abin da ya faru ba wani abu wanda yake ya fita daga sanin allah subhanahu wa ta'ala tunayen da ubangiji ya riki zuriyar bani adam daga jikin annabi adam bi an ƙari da ba'arahun min sulbi ba'ari ya fito da sashensu daga tsazan sashi min sulbi adam gaba daya ka fidda su daga tsatsan annabi adam naslan ba da nasli ya'ya bayan ya'ya kanawi ma tawaluna irin siffar yadda za su hayayyafa kazzari an fito da su kamar kiyashi bin umana a guda ake kira da umana yaumi arfata ko yauma arfata ranar arfa wanda sabalahum da la'ila ubangiji ya kafa musu hujjoji ala rububiyyati bisa zamowarsa shine mai tafi da kowane lamari zamowarsa mai tafi da kowane lamari wato fa'ara da aula da adama ya fara fidda ɗiyan annabi adam da sulbihi na tsatsonsa min zahari daga bayan annabi adam sannan kuma ya fito da 'ya'yansu daga bayan 'ya'yan annabi adam na tsatso su kuma aka fito da nasu 'ya'yan su ma dai na- bisa na aka fito da nasu 'ya'yan haka abin ya ta'abbuwa bisa gwargwadon yadda ko asan da allah ya kaddara a jiki zai bayyana a har zuwa ranar alkiyama jikin mutum zai bayyana har zuwa ranar alkiyama ubangiji ya bambance musulmi daga kafiri zarrar musulmi abin da ya sanya kwayar zarrar musulmi ta zama faratas zarrin kafiri ko aka sanya shi zama baki kidan an ruwaito cewa su halitta yayin da suka taru mutane yayin da suka taru sai ubangiji ya ce da su ku sani cewa ba abun bautawa da gaskiya sai ni ni ne mai tafi da kome naku ba ku da wani ubangiji mai tafi da wani abu naku in ba ni ba shi yasa ku kiyaya kan ku zo ku ce ku za ku tarar da wanda ni domin ni suna saukar da azaba ta daga duk wanda ya tarar da wanda ne matukar bai imani ba hakika ne mursulun ilaikum rasulan zan aiko manzo rusulan manzanni zuwa gare ku yuzakkirunakum ahadi wa misaqi da za su dinga sawa ku tuna da alkawari na da yarjejeniyata zan saukar da littafi gare ku gaba ɗayan mutanen da suke wajen a halin zarra ɗin nan suke magana gaba ɗayansu suka ce shahidina annaka rabbuna la rabba lana gairuk mun shaida cewa kai ne mai tafi da komai namu ba mu da wani ubangiji in ba kai ba ubangiji ya rike alkawarinsu da haka sannan ubangiji ya rubuta ajullansu gaba daya da arzikinsu da wuraren da za su yi eh, wato musibin da za su same su wa masa'ibahum da musibin da za su same su annabi adam alaihi salam ya dubi 'ya'yan nan nasa ya gani a cikinsu akwai mawadaci akwai wanda yake talaka wa hasanna surati ya ga akwai mai kyawun sura da wanda yake bai kai kama haka ba ya sai annabi adam ya ce amse ai, wato ya ce uban eh, u- ubangiji me ya hana ka daidaita tsakanin 'ya'yan nan nawa a ce dukkaninsu su zamo abinda za su samu na duniya duk daidai ne sai ubangiji ya ce da annabi adam ni ina son a gode min ina son a gode min shi yasa na fifita wasu don in ji za su gode din yayin da ya tabbatar musu kadai tashi ya shaidar da sashe bisa sashe sai mai da su zuwa tsitsin annabi adam ta alkyama ba za ta tsaya ba kullu man uhiza minhu misal sai ko an samu haihuwa duk wanda aka rike alkawari a kansa sai an samu haihuwa duk wanda yake a sannan ubangiji ya dau alkawari a kansa to wa a wato kana mata waldu kamar yadda za su hayayyafa bi nu'mana an yi haka din ko agu da ake kira nu'man yau ma'arafata ranar arfa wanda saba lahun da la'ilar ala rububiyyati ubangiji ya kafa musu hujjoji bisa zama wasu shi ke tafi da komai nasu wara kaba fihim akala ya hada hankali a cikinsu ya ta da su wa ya mai da su masu hankali wa a shaɗan ya shaidar da su ala an fusim bisa kawunan su ƙala ubangiji yake cewa da su a lastu bi rabbikum ashe ba ni ne mai tafi da komai naku ba kalu suka ce an ta bala kwarai ko kai ne mai tafiyarwa an ta rabbuna kai ne ubangijinmu shahidina mun shaida da wannan wato wato shaida da zalika mun shaida da wannan wal ishadu abinda yasa aka ce a shaida din an taqulu ko wata kira an ya ƙulu dan kada su zo suna cewa billahi wa ta'ifil mawri aini ayil kuffaru kada kafirai su zo suna cewa yawmal qiyamati ranar alkiyama inna kunna an haza gafil su hakika su sun zamo masu rafkana daga kadaita Allah kas su zo su ce ai sun manta ne me ya hana a tunatar da su me ya hana a tunatar da su aka ta to ai san da aka yi ku gaba daya an tara ku a gaban annabi adam aka dau alkawari a ku cewa kun yadda Allah shine mai tafi da komai na ku kwace bala bala wato wannan bala tana cikin bala guda 22 a qur'ani Eh, tana cikin bala 22 a qur'ani malamai suke cewa ranar da ubangiji ya tajallin nan yace alastu bi rabbikum duk sauran mutane imaucewa suka yi suka rasa wata amsa za su bayar sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa da fadin bala sannan ne gaba ɗaya kuma suka hada cikin fadin bala bala an tarabbuna wa yawma alastu sara a kull qabla kullin liqawli bala walau lahu da tahu wa yawma alastu sara a qabla kullin liqawli bala walau lahu la tahu aw taqulu أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو تقولوا كوكو زوكنا تشيوا إنما أشرك آباؤنا أي باكوكو كتارر ba ba ku ne farkon wanda suka tare da wani da Allah ba ai magabatan ku ne suka fara tare da wani da Allah min kabla tun da can ai kabla na kafin zuwan ku wa kunna zuriyatan min ba'di alhali ku kun zo a matsayin zuriya bayan bakata da nabiyim abin da ya faru kawai kun yi koyi ne da su ba fatahulukuna ku ce za ku faɗa wa Allah wai daidai ne ake ya ce zai muku azaba to azibuna yanzu za ka halaka da muka yi mana azaba ma fa'alal mubdiluna da abinda mabannata suka aikata da abinda mabannata suka aikata min ƙaba ina daga magabatan mu ta shirki da suka asalantar da kafirci alma'ana abinda ake nufi la yumkinuhumul ihtijaju bi zalika kafa hujja da wannan baya musu imkani ma'a ishadim ala amsim tare ko da cewa sun shaidar ga kawunan su bit tauhidi da cewa Allah makadaici ne wattaskiru bihi tunatarwa da aka yi da wannan alkawari da ya abu alalisa da sahibul mu'jizati wanda tunatar wannan ta zo bisa harshen ma'abucin mu'jiza wa humul mursaluna sune yan aike da aka ji manzanni na Allah sun faɗi haka ƙa'im ya tsaya maƙamar zikiri matsayin a ce ana tunace da shi a matsayin a ce ana tunace da shi fin nufus a rawuka ya tsaya matsayin da a ce ma suna tunace da shi a rawukansu da lamla kuma ta shi kaza alfa nufus sulu layati da to ya ta abin ya ta أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah subhanahu wata'ala bai subhanahu wata'ala ya ce aw taqulu ko dan kada ku zo kuna cewa ina ma atraka aba'una min qablu da dai magabatan mu ne suka tarar da wani da Allah suka tarar da gumaka kafin zuwan mu wa kunna zuriyata min ba'di mu ko mun zo a matsayin ƴaƴa da suke an haifa bayan su fagata da nabi wannan ne yasa muka koyi da su afatulukuna yanzu ka ce za ka yi mana azaba to azibuna kai mana azaba bi ma fa'ala al-mubtilun da abinda Allah ya aika da abinda mabannata suka aikata ubangiji yanzu ka ce za kai mana azaba da abinda mabannata suka aikata min aba ina daga magabatan mu bi tasiri shirki wanda su ne suka asalantar da kafirci al-ma'ana abinda ake nufi la yumkinumul ihtijaj bi zalika ba za ta yiwu su kafa hujja da haka ba ma'ashadim al'amsin bitawidi tare da cewa sun shaidar ga kawunan su da cewa lalle za su kaɗai ta Allah wata bihi a tunatarwar da aka yi da su ala lisani sahibul mu'jizati littafin annabi da aka aiko wanda yake ma abucin mu'jiza qaimun maqamin zikrihi fil nufus ya tsaya matsayin da a ce ana nan tunace da shi a zukata yace fa'idatun hasanatu ga ta fa'ida kyakkyawa a kudu sharani ya ambata a wata risala da ya ambace ta kawa'id al-kashfiyya ta ka'idoji na kashafi a game da sofi na ubangijin ya ce malamai sun ambaci isnai ashirar su'ala tambayoyi har guda goma sha ɗaya fi ƙaunihi ta'ala a fassarar faɗin ubangiji tunda yadda ubangijin ka ya riki zuriyar bani adam daga bayansu wana nuri ruwa alaika ya ce za mu kawo ma tambayoyin nan guda goma sha biyun nan tare da amsa daga gare ta za mu ba da amsar abinda allah ya yi mana buɗi da shi abu na farko ko tambaya ta farko a ina ne aka riki wannan alkawarin a ina ne inda allah ya riki wannan alkawarin amsar da za a bayar cewa wanda ta baraka wata ala ya riki wannan alkawarin ne nu'mana abu da ake kira ni'ubat da nu'man waje ne da yake daura da arfa da ibn abbas wa gairu da wannan su daga malamai sun faɗi wannan wasu ko suka ce da sarande ba an rike shi ne a sarande a ƙasar hindu shi ne wajen da annabi adam ko aka sauka da annabi adam daga a cikinsa daga aljanna kalbi ya ce rukon alkawarin nan ya afu ne tsakanin makka da ɗa'ifa shugaba ali dan abi dalib ya ce ai rukon alkawarin a aljanna ne an rike alkawarin nan nema tun a aljanna tun kafin a saukar da annabi adam zuwa nan ƙasa kowanne daga cikin wannan lamuran abu ne mai yiwuwa bil makani cewa ba mu san ainihin takamaiman gurin da aka rike alkawarin nan ba ba abu bane da zai cutar da mu matkaje an samu ingantacciyar kudircewa daga gare mu da cewa allah ya rike wannan alkawarin abu na biyu kaka ubangiji ya fito da zuriyar annabi adam tun daga farko har zuwa ƙarshe daga bayan annabi adam amsar da za a bayar akan wannan tambayar ya zo a hadisi ingantacce cewa bin subhanahu wata ala ya shafi bayan annabi adam ya fito da 'ya'yan annabi adam daga bayan nasa gaba ɗayan su kai atin zarri kai ka ce siffar wa kiyashi sannan kuma aka samu saɓani tsakanin mutane malamai ya tsaga bayansa ne ya fidda su daga gare su daga bayan nasu ko kuwa ya fidda su daga sashen kafofin kansa kowanne daga fusakon guda biyu yana da nisa abinda ya fi kusa kamar yadda aka faɗa min masami sha'ad zari cewa ubangiji ya fito da su daga kafofin gashin bayansa sakamatun da ke gatu na akwai rahuda mai siriri kwarai wadda take siriri a kwarai karkashin duk wani gashi ana ce da ita sambo sanin yaɗi kamar kafar allura dangane da zarcewa yalwata bai kai kamar huda allura ba min hashi yasa zarrarar rauna za ta iya fitowa daga wannan kafar kamar yadda gumi yake fitowa daga ruwa wato ruwan yake fitowa daga gumi mai kwarara ko yadda kananan kwarkwata ke fitowa su ibanu kananan kwarkwata ke fitowa daga gumi mai kwarara wa haza wannan garba ibn al-agali ba ne wanda hankali ba zai ga nisansa ba wajibi ne dai a yadda cewa Allah ya fito da zuriyar nan daga bayan annabi adam irin yadda ya so ba daidai ba ne a ce a kudurce cewa manzo Allah ya shi am ubangiji subhanahu wata'ala ya shafi bayan annabi adam bisa fuskar shafawa don ba a samun saduwa tsakanin hadisi su ne halitta 'ya'yan annabi adam da kuma wanda yake bai da farko shine Allah na uku ya suka ba shi amsa subhanahu wata'ala da cewa bala suna da hankali ne suna da rai ne suna da hankali ko ko amsa da suka bayar da lisanul hali ne amsa da za a bayar annahum ajabuhu bin nurki cewa sun ba shi amsa da firici suna rayayyu masu hankali don abu ne wanda ba zai koru ba dangane da hankali cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya ba su rayuwa da hankali ya ba su firici tare da kankanta tasu bayan da bihar gudati ta'ala wasu ya don kogin ikon allah mai yalwa ce kuma da neman ake magana irin wannan ake ganin kamar yana nema ya shallake hankali amma yanzu yadda aka san a tara magana da yawa a sa a ɗan guntun abu kuma duk sanda aka bukata a ji maganan nan za a iya ji kaga ai abin ya dawo kusa kenan shi yasa a yanzu komai ma da ake ta faɗa mai ban mamaki ai an matso da shi kusa ne don bawa don bayi su gane su imani kome an matso da shi kusa iyakar abinda zai walwace mu a kowace matsala an nusbital jawaza an nusbital jawaza mu tabbatar da yiwuwar haka cewa haka ɗin abu ne mai yiwuwa wakala a sanin kaifiya ta zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala mu ce Allah ne ya san ya abin yake amma dai muhimmin abu mu nuna yiwuwar hakan abu na hudu ba ta baya ta hudu a nan idan duk halitta a sannan sun amsa wa Allah da faɗin bala sun yarda cewa Allah ne ubangiji me yasa tun da dai an amsa masa gaba ɗaya amma ya zamo a cikin masu ba da amsan nan wasu allah ya karɓe su shi yasa sun ɗore bisa amsan nan sun rayu kan amsar da suka bayar sun mutu sun koma gare shi suna abubuwan karɓa wasu ko duk da cewa a sannan sun amsa da cewa eh sun yadda amma kuma allah ya mai da su shi yasa suka rayu saɓanin haka suka koma gare shi ba abubuwan karɓa ba amsar da za a baya kamar yadda hakimu turmuzi ya faɗa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi tajalli ne ga kafirai bil haibati da kwarjini kwarjini faƙalu za suka faɗa haka faƙalu bala suka ce bala faƙalu bala suka ce bala ma'afata don tsoro tsoro ne yasa suka faɗa wannan ne sa imanin nasu ba zai amfane su ba domin imanin mukurahi a baya amfanarsa da za a tsare mutum a ce in baka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah har bai kaza a yi ce la ilaha ai wannan ba zai amfane shi ba ko to imanin su sai zama kamar imanin munafukai ne wanda dole aka yi musu suka bayyana imanin amma zuciyar tasu ba imani ubangiji kuma ya tajalli ga wanda suke mummune da rama suka ce bala alhali suna masu bi ga haka sun zaɓi hakan a har a zuci wannan ne sa imanin su ya amfane su na tambaya ta biyar da za a iya yi a nan idan a baya an samu alkawari da yarjejeniya da take tsakaninmu da allah kamar wannan فبأي شيء لا نذكره اليوم me yasa a yau muka mance da wannan matsa